أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara wa zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna biyar ga watan jumada fani hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin don haka muna cikin kitabul buyuɗi kitabu littafin da ke magana akan hukuncin cinikayya cinikayya to don haka za mu tashi sabon babi a cikin wannan kitabu
باب ثمن الكلب
باب ثمن الكلب الإمام البخاري رحمه الله يشي باب ثمن الكلب wannan babi zai magana kan hukuncin kuɗin kalbin kare mana kuɗin kare hukuncin sai da kafin aka sai da abu za a yi amfani da kuɗin shi ne ma makasudin sai da abu a sayar a yi amfani da kuɗin to me hukuncin sai da kare kenan sai da kare shine ma'anar babu samanil kalbi sai aka sai aka dira zuwa ga gaya aka bar wasila ai ita wasila ta shi sayarwa wasila ce amma gaya kudin da za a sayar kaga in mutum ya kai abin shi kasuwa shi sayarwa wasila ce ita ce ita ce tsarin da zai taka ya kai ga kudi sayarwa to sai aka yi magana akan gaya aka ajiye wasila amma ma'ana babu bai'il kalbi kenan shine ma'anarsa sai aka ce babu samanil kalbi
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن
saboda in aka ce an haramta watancin in an haramta kudin kare kenan an haramta sai da shi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البقي وحلوان الكاهن الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا عبد الله بن يوسف يجي عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا بام لاباري عن ابن شهاب ya ji daga Muhammadu ibn ko kuma ya karba daga Muhammadu ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Abi Bakr ibn Abdurrahman shi kuma daga Abu Bakr ibn Abdurrahman shi kuma daga Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da watan kudin kare samanil kalbi kudin kare kaga ma'ana sai da kare kenan wannan malamai suka yi maganganu da yawa akan menene watan akwai tafsiri akwai wanda ya halatta a sayar akwai wanda bai halatta a sayar ba to na ka samu sabani wasu suka ce akwai wanda ya halatta a saye kuma akwai wanda bai halatta ba a saya din akwai wanda ya halatta a sayar akwai wanda bai halatta ba a sayar eh aka ce kare na farauta tunda yana da wani amfanin da shari'a ta yarda da shi ba mujarradin rikon shi bane kawai ya halatta a sai da shi kare wanda zai yi gadin gona tunda ya halatta a rike shi ya halatta a sai da shi to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke da saɓani a ciki tun daga kan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan saɓani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana naha an samanil kalbi wa mahril bagiyi da kuma mahril bagiyi ladan nan ta bagiyin farka mana farka matar da ita ba ta da aiki sai zina ma'ana zina ce sana'arta eh sai ana ce da ita kamar da Hausa a ce farka ko kilaki ko dai mai kama da irin wannan sunayen to kuɗin da ake bata a yi amfani da ita na haram ɗin nan to cin kuɗin ma haramun kaga yanzu abu biyu ne kaga yanzu aikin da ta yi haramun ne ta yi babban sabon Allah sannan abin da za a biya ta na yin aikin da ita shi ma haramun ne to shi ne ma'ana wa maharin bagi amma mahar haƙiƙanin abin da ma'anarsa sadaki maharu sadaki an kamanta wannan abun da ake ba ita wannan kiraki a yi amfani da ita sai an kamanta shi da abin da ake bayarwa don a auri mace kaga shi ma kamar ya ɗan yi kama da wannan ne an biya ta don a yi amfani da ita na ɗan wani lokaci wannan shi ne sai aka fassa aka ambace shi da maharun bagi ma'ana 'yan ladar da ake biyan ta a yi amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani dangane da cin wannan wa hulwanil kahin haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani dangane da hulwani yan kyautar da ake ba boka akan bokanci dan abin da za a bashi na goro dan bokanci ko ma wani bokanci ko ma wani duk dai abin da yake da alaka da bokanci din domin abin da yasa duk waɗannan abubuwan asalinsu haramun ai kaga ita zinar haramun ce don ka kuɗin da za a biya a yi zinar shi ma zai zama haramun cin sa zai zama haramun haka zai ke wa boka haramun ne da ka kuɗin da za a bashi ya yi bokanci shi ma haramun ne to waɗannan abubuwa guda uku to su ne ya ce annabi sallallahu ta abu masu da alasari ya ce annabi sallallahu ta alasallam ya yi hali dangane da su نعم
حدثنا حجاج بن مرحال حدثنا شعوبة قال خبرني عون بن أبي جهيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمهاجمه فقصرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب العبد ولعن الواهمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جهيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب العمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا حجاج بن منهال حجاج بن منهال يا ذا التدم قال حدثنا شعبة yace shuba ya zantar da mu qala akhbarani aun ibn abi juhayfa aun ibn abi juhayfa akhbarani ya bani labari qala yace ra'aytu abi naga babana shine abu juhayfa din shine baban nashi ishtara hajjaman fa amara bi mahajimihi fa kussirat namu yana da tashdidi ga sin fa kussirat ishtara ya sai hajjaman wani bawa wanda yake sana'ar yin kaho an dai san yin kaho to ya sai wani bawa shi baban nawa wanda sana'ar bawan yin kaho to don haka fa amara bi mahajimihi fa kussirat sai yayi umurni shi baban nawa a tattara kayayyakin da yake yin kahon da su wa'annan alolin na yin kaho fa kussirat yace a kakkarya su ba su da wani amfani ma'ana ba za a yi amfani da su ba fa kussirat aka kakkarya su fa sa'altuhu an zalika sai na tambaye shi menene dalilin mutum ya taho an sai bawa yana da sana'ar shi yana gudanarwa kuma kayan sana'an nan an karkata an ce duk aka karya su faqala sai babana ce inna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama naha an thamani dam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da cin kudin damin jini aka ce kudin jini shine wannan kudin da ake biyan wanda ke yin kaho ka san me yin kaho yana fitar da jini ne to kudin da ake biyan shi to annabi sallallahu alaihi ya hani in an tuna a can karatunmu na baya watan akwai sabani na malamai wanda musamman al-Imam al-Bukhari yayi babi akan babu zikril hajjami in an tuna a dai cikin wannan kitabul buyuyi ne babu zikril hajjami anan ya kawo hadisi guda biyu na farko dai takan Abdullah ibn Abbas cewa Abdullah ibn Abbas رضي الله سكن عن سبن مالك نفرقو عن سبن مالك رضي الله عنه يجي حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه أن أنتنا شيوا أن أن سبن مالك يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا أبو طيبة أبو طيبة يا ميك أخوه kuma manzo Allah sallallahu yayi umurni a biya shi da sa'i min tamrin na dabino sannan kuma ya umurci iyayen gidan shi Abu Taiba yace dan abin da yake biya na kataba su dan sauƙaƙe mashi dan yi mai tahrifi sannan Abdullah ibn Abbas shi kuma ya taho shi ma irin wannan magana ta Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace iftajama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fa a'ta man hajamahu walau kana haraman lam yuti in antuna wal hadith din mutus babu zikr al hajjam cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam qaho kuma ya biya ladan wanda ya masa qahon walau kana haraman da haram ne cin kudin yin qaho lam yuti manzo Allah da bai bashi ba kaga nan Abdullahi Abbas ya kafa hujja da cewa yin kaho sana'ar yin kaho kuma aliyaka ba haramun bane cin kudin kaho ba haramun bane to dan haka in an tuna dai malamai suka yi ta maganganu to wannan fa wannan magana ruya da aka kawo ta nan yanzu cewa na ha an samanin dami wa samanin kalbi to menene fuskar sa wasu kace a mansuhi ne zai iya yi wa nusa ce zai iya yi nusa ce farko an hana daga baya kuma an halatta kaga an sami an samu nusa wata riwaya ta shafe wata riwaya sai suka dauke shi nusa ce tun daga riwayoyi guda biyu suna karo da juna da aka sai aka dauki ɗayar ta farko ta hanin mansuhi mansuhi ai nusarta ita kuma wannan ta ita ce nafika ita ta yi nusarta ya cewa annabi sallallahu alaihi an mai kafu kuma ya biya wanda ya mai kafan kuma da haramun ne lam yuqihi manzo Allah ba zai ba mutum haram ba yace wasu kuma suka ce a'a wannan hanin hani ne na tanzihi hani ne na tanzihi da mutum zai zama yana yi kawai babu babu karban lada da zai bi misali suka ce tanzihi ne ba ba hani bane na tahrimi akwai nahyu tahrimin akwai nahyu tanzihin yana dai daga cikin abin maganganun da malamai suka yi na hadawa tsakanin waɗannan watan nasosa guda biyu to amma dai mutabakar menene dalilin da yasa ya kawo wannan cewa wa kamanil kalbi da kuma cin kuɗin kare wa kasbil amati da kuma tsururin nan na amatin ku yanga ta riƙa zuwa ana amfani da ita ana biyanta tana fasikanci ana biyanta to wannan kuɗin shine maharbagi can nan kuma ya kira shi da kasbil amati can kuma ba maharbagi ولعن الواشمة والمستوشمة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا لأنشي الواشمة ودتك من شوشاوة والمستوشمة دكما ودتك مستوشمة معنى akace wadda ita ce ke neman a mata da mai yin da wadda ke yin kamar irin aikin da suke na attachment din na ai kaga akwai wanda aikin suke nan yi sai su ɗauko gashi sai su liƙa ga gashin wata to wadda za ta kai kanta a yi mata da wadda za ta yin hakanan washnu shaushawa shi ne tsaga da wadda za ta yi da wadda za a yi mata to duka wa akilar riba wa mukila hakanan Allah ya la'anci mai cin riba wanda aka bashi ribai ya ci wa mukilahu da mai ciyar da ribar mai ba da ribar kenan mukilu kenan wannan menene dalilin kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama ko menene mutabakar wannan hadisi da tarjama shine samanil kalbi babu samanil kalbi shine babu samanil kalbi نعم نعم نعم ولعن المصورة هكذا يا لأنت المصورة ميزاني wanda muka wuto dinnan ko satin da ya wuce ne wanda zai zana sura eh kaman sura wani abu mai rai ya zana shi ko zana sura wata dabba ko zana sura wani tsuntsu ko zana sura wani duka dai wannan kuma da an tuna dai magan ganin da aka yi suna da yawa na malamai da bambancewa tsakanin ita kanta sura ɗin da na abin da yake da ruhi da abin da baya da ruhi da kuma wanda ke da inuwa da wanda bai da inuwa in an tuna da duka wannan tafsirin sa ya gabata بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الإمام البخاري يسابع باب الذي كتاب الذي بودا ينا بودا شيء بسملة بسم الله الرحمن الرحيم معنا منا فاروا بسونا الله ما رحمة وند رحمة تاجم كوا تاجم كومي ورحمتي وسعت كل شيء الرحيم معنا على الدنيا على الدنيا كوا لكوا نتشكي da kafiri da musulmi da mumini da wanda yake fasiki duka suna ciki saboda rahmaniya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala amma arrahimi me ke bantaccen jin kai wanda jin kansa ya ke ku wasu banda wasu a lahira kenan haka wa inna rahmatullahi qaribu min almuhsinin wannan rahama ubangiji wato sai waɗanda suke masu kyautatawa saboda rahimiyya ce nan sai waɗanda suka kyautata ne Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata musu eh ma'ana su ne wannan rahmaniya wannan rahimiya za ta kunsa amma a nan duniya kowa da kowa bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah ko nasta'inu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah Allahu shine shugaban sunayen Allah tabaraka wa ta'ala gabaki ɗaya duk sunaye za ka ga sun rataye da sifofi ne amma Allahu shi ya rataye da haƙiƙatu zati haƙiƙar zati shine Allah shi ya rataye da haƙiƙatu zati da haka al-Imam al-Bukhari rahimahullah ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu salami wannan babi ko wannan kitabu yana magana akan hukuncin salami salami abinda ake cewa salami kamar abinda ba wace ke cewa ana iya fassara shi da sautu ma'ana kai ne za ka yi sayayya ga mutum amma yanzu abinda ka saya din bai nan wane nawa za ka kawo min buhuna daga ɗandini misali na hatsi ne nawa za ka kawo min su to wani iri a ce a'a masara buhu mai tiya arba'in kaga an sifanta kuma na san girman tiyar kai ma ka san ta duk sai na sifanta abin da nake so nawa za ka kawo mai shi hannun gida ko hannun kasuwa inda nake kasuwanci na ya ce to zan kawo ma shi akan dubu shida shida watakila watakila zan kawo shi akan dubu shida shida to rana ya ce kuma kike bukatar shi rana ya ce za ka kawo shi zuwa rana ce zan kawo shi rana ce kaga an kulla ciniki kenan to sai a ɗauki ra'asul mali sai a bayar ra'asul mali shine ra'asul mali salame to sai a bayar kaga yanzu me ka biyo bukuna hatsi ka biyo ka ka tsada shi ka biya shi shi kuma amfanin hikimar da ke cikin fa'ida da ke cikin tsanani shi kuma watakila in a can ɗandumin da zai tafi in ɗandumin ne in ma a ina ne ko a ina ne watakila akwai abin da zai saya in da kuɗin in ya tafi can zai sayar kaga ya karu kai kuma sai ya zo maka da hatsinka daidai yadda kuka sharɗanta a wurin da kuka sharɗanta zai kai maka kuma a lokacin da ka sharɗanta kuka sharɗanta zai kai maka to wanda shi ake ce salami to salamin nan wasu kan ce da shi salafi wasu ce salami mutanen iraq suke cewa salafi salafi su kuma mutanen hijaz su ce salami aka ce dalilin da yasa ake kiran shi salami domin an sallama kuɗin tun kan a kawo kayan ka ka sallama ma'ana sallama miƙawa kaga ka miƙa kuɗin kafin a barka kaya don haka waɗanda suka kira shi salami sun kalle shi na taslimu ra'sil mali fil majlisi na inda kuka kulla ake so ba jinkiri sai ka bada sai ka hannunta kuɗi kawai kaji shine salami to wanda suka ce salafi su kuma suka ba shi sunan salafi sun kalle shi ta fuskar taslimu ra'sil mali summiya salafan bi tasdimi rasimali na gabatar da da an kaji an ce salafu gabaci e salafi gabatar da rasimali din to shi yasa ake kiran shi salafi mutanen iraq su ce salafi mutanen hijaz su ce salami amma as-salafu was-salamu da ma'ana duk ma'anar su ɗaya ne ma'anar su ɗaya ne kaga salafi salami wazanin su ma ɗaya ne ma'anar su ma ɗaya ce
باب السلم في كيل معلوم باب السلم في كيل معلوم الإمام البخاري رحمه الله سيفاراد بيان شرط سلمي ko sharadi daga sharuɗan salami sai an yi bayani sai an san kai ne ma'ana awan da za a yi magana ka ce a soma tiya kaza to kai bayanin mudu to a yi bayanin shi domin tana yiwa in tiyoyi ne kace to tiyar nan daban tiyar can daban ko kuma a nan ɗin ma ana amfani da tiyoyi daban-daban to a yi bayanin wacce tiya in mudu ne mudu kala-kala ne mudu kala-kala ne to a yi bayanin wane mudu kai da kace ka ba da salamin ka san mudun da za a kawo maka shi da ka ba salamin ya san irin mudun da zai kawo maka to wannan dole ne sai imamul bukhari rahimahullah sai ya akkada wannan tarjama akan wannan sharadi daga cikin sharadin salami da aka ce babu salami babin yin salami fi kailin a cikin au ma'lumin wanda yake sananne kailu duk abin da za a auna shine kailu shi ko waznu duk abin da za a auna awan nauyi shi kailu au na mudu ko tiya ne ko maraba ne ko duk abin da yake da kammiya haka girman shi za a diba a cika to kai mu kenan kaga awo na mudu amma awon sikeli shine wasu awon sikeli shi maganar nauyi ce nawa ya ba kilo nawa ya bayar to kaga wasu kenan
حدثنا عمرو بن زراعة أخبرنا إسماعيل بن غليا أخبرنا ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسرفون في الثمن العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر في تمر فليطلب في كيل معلوم ووزن معلوم
حدثنا أمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن عبد نجيه عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الإمام البخاري رحمه الله يشي حدثنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة هذا مسلم قال أخبرنا إسماعيل بن علية يشي إسماعيل بن علية يا أبا ملاباري قال أخبرنا ابن أبي نجيه يشي ابن أبي نجيه يا أبا ملاباري عن عبد الله بن كثير شيكم دبي عبد الله بن كثير عن أبي المنهال شيكم دبي أبي المنهال عن ابن عباس شيكما أبي المنهال دبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato Madina wannasu yuslifuna fi thamari alhali mutane suna salafi suna ba da salami watan a cikin ƴaƴan itace mutum yayi salamin ƴaƴan itace mutum yayi salafin ƴaƴan itace al'ama wal amali yace kamar shekara daya ko shekara biyu shekara daya zuwa shekara biyu au qala amaini au thalatha ko kuma ya ce amaini shekara biyu ko ma har uku to kaga shakka ta shigo shin aman al'ama wal amaini ko ko amaini au thalatha yace shakka isma'ilu isma'il bin ulayya nan yana shakka shi daga cikin ruwatun wannan hadisi shi isma'il bin ulayya yana shakka cewa watan watan ibn abi najihin ya ce amaini aw talata to shi ne yake magana fa qala sayyidi man annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace man sallafa fi tamrin falyuslid fi kaylin ma'lul duk wanda zai yi sanani fi tamrin a cikin dabino a wata musa ce fi samari a cikin ‘ya'yan itace, to falyuslif ya yi salami fi kailin ma'alumin a cikin kailin mudu ma'alumin sananne, shi da ya ba da salamin ya san mudun da yake so, kar a kawo mai wanda ba shi ba ne. Shi ma wanda aka ba salamin ya yo, ya san mudun da aka ce don kada ya kawo wanda ba shi aka ce ba. Ma'ana da shi wanda za a ba salamin da wanda ya ba da salamin duka su san mudu kaga shine falilufi kailin ma'lumin aka ce wannan in akwai mudu kala kala to lokacin ne sai an tantance amma in ya zan mudun su gaba ɗaya garin mudu ɗaya ne su masu salamin da wanda aka ba salamin da wanda ya ba da ayo salamin duk a gari ɗaya suke kuma mudun su ɗaya ne ba su da wani mudu na biyu to nan ko bai bayani ko bai yi bayani ba in ya bashi muhammad to ai al'ada ta nuna hukunci ita za ta yi hukunci wa waznin haka nan ma awan nauyi ma'lumin sananne kilo kaza kilo kaza kilo ɗari ɗari masara mai kilo ɗari ɗari ke so buhun masara mai kilo ɗari ɗari kuma an sifanta ta shin fara ko ja don masara akwai fara akwai ja duka fa shi asalin ne sai an subarta don haka sai ka subarta irin wanda kake so in masara ce misali sai ka ce to farfara mai fara ko ko a'a mai ja aka ci ta kima don haka sai ka sifarta ga kalar da kake bukata ga irin nau'in da ake bukata sannan kuma a awo ga irin nauyi in na wasu ne a ce mai kilo kaza buhu goma masu kilo ɗari ɗari cif za ka in ka kawo mai kilo 90 bai yi ba ko kuma a'a buhu mai tiya arba'in arba'in cin za ka an kawo mai talatin da biyar bai yi ba kaga dole sai an san kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin in ko abin da shi ba a auna shi da mudu ne da nauyi ake auna shi a to abu da nauyi ya zan kowa ya san nauyi na
حدثنا محمد اخبرنا اسماعيل عن ابن عن ابن ابي نجيه بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم
حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل عن عن ابن عن ابن ابي نجيه بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم الامام البخاري رحمه الله يجي حدثنا محمد كاغنا zai sake riwaitar da kai wannan hadisi ta wata huska min tsarikin akhar ta wata hanya daban ta wata hanya daban to haka yace haddathana muhammadu muhammadu dinnan kaga al-imam bukhari bai faɗi nisbarsa ba shi muhammadu bin wa don a gano saboda daga muhammada muhammadodin da yake karba daga gare su wanne ne daga cikin su don asali to sai ya kawo shi mubhaman saboda haka abu ali al-jiyani ya ce to abinda dai ya fi bayyana muhammadu salamin ne al-bikan ne muhammadu salamin al-bikan ne eh haka al-imam al-kulabani yayi yanke da shi ba ma taraddudi al-imam al-kulabani cewa abin da ne muhammadu salamin ne al-bikan ne wancan da yake cewa haddasa muhammadu salamin ka san wani ne haddasa muhammadu salamin ya faɗi shi karara to shi din ne nan sai da ce ibnu salam da sai ce hadisna muhammadu kawai قال أخبرنا إسماعيل يشي إسماعيل بن علي يا باب الأباري عن ابن أبي نجيه دق ابن أبي نجيه بهذا دون حديث في كيل معلوم ووزن معلوم يشي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم mana ya ce duk wanda zai yi ya samu mutanen madina suna ba da salafi suna ba da salafi na ‘ya'yan itace eh to don haka Allah ta salami ce duk wanda zai salami to ya yi salami fi kailin ma'alumin wa wasu ma'alumin wancan hadisin da ya nufa hadisin da ya
باب السلم في وزن معلوم باب السلم في وزن معلوم الإمام البخاري من دياكاو كيل معلوم ثم سيواري سيتي باب السلم في وزن معلوم كغير أكي في كيل معلوم to a kushi ma fi waznin ma'alumin sai ne ba amma fa ba dan ba a wadatu ba an wadatu ai wancan hadisin diya hadisi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin kaga ba bukata amma saboda yalwar riwaya na al-Imam al-Bukhari yana da wannan hadisi dai wannan din da Ibn Abi Najih din nan watan ta hanyoyi da yawa don haka za ka ga can in ya kawo shi a babin babu salam fi kailin ma'lumin za ka ga riwayoyi wanda ya kawo ruwa shi daban fi waznin ma'alumin shi kuma wanda zai kawo ruwa shi kuma da da haka sai ya kawo shi na a cikin au'au awan nauyi ma'alumin sananne ma'ana in za a yi sanani a yi sanani a cikin abun au na nauyi ma'alumin sananne kai ka san ko kilo nawa shi ma ya san ko kilo nawa waznin ma'alumin kenan
حدثنا سمعت اخبرنا ابن عيينه اخبرنا ابن ابي نجيه عن عبد الله بن كثير عن ابي المرحال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يدركون بالتمر السنتين والثلاثه فقال من اسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير عن عبد المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة وهم يصيبون بالتمر السنتين والثلاثة فقال من أصلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى عجل معلوم الإمام البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل صدقة بن الفضل يا بلدة حدثنا صدقة كو تشين صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة يجي ابن عيينة يا أبا ملاباري شين سفيان بن عيينة يا أبا ملاباري قال أخبرنا ابن أبي نجيه يجي ابن أبي نجيه ya ba mu labari an abdullahi ibn kathirin shi kuma ya karba daga abdullahi ibn kathirin an abid min hal shi kuma daga abid min hal an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu daga abdullahi ibn abbas da Allah ta daga kaga dai hadisin nan shi dai ne hadisin abdullahi ibn abbas din ne fa amma yana mai mai tuwa kuma al-imam bukhari yana kawo shi ababuwa daban-daban aka ce hikimar da ke ciki yalwar riwaya kaga can ya karko shi daga ƙala muhammadun aka ce muhammadu bin salam al-dikal kaji daya wancan na farko kuma haddathana amr ibn zurara kaji na farko kaji riwaya farko imam bukhari ya karba daga amr ibn abi amr ibn zurara dai ke sannan nabiyu muhammadu bin salam al-dikal na uku sadaqatul fadl duk hadisin na Allah da ba shi din da ne ka ga yalwar riwaya ta sa ya yaware ya wannan babu ba daban-daban sannan na biyu hikimar da ke ciki bambancin alfazu bambancin alfazu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi tamrin amma nan man aslafa fi shay'in kaji bambancin riwaya don haka ka samu waccan mai cewa fi tamrin sai Imam Bukhari ya kawo maka ita da kuma wanda ya riwaita mai cewa fi shay'in wannan ta sadaqatul fadli ita ma di ya kawo sannan kuma ila ajalin ma'lumin waccan da aka wuto ba ta da Allah ajalin ma'lumin amma dai tana fi tana da fi kailin ma'lumin uznin ma'lumin to wannan shine hikimomin da ke cikin maimaita waɗannan riwayoyi to shine يجي أخبرنا عن ابن عباس لك عبد الله بن عباس كما وني ذاك اسكو أخبرنا يجي وني كما عن عن ابن أبي نجيه نعم كما أخبرنا ابن أبي نجيه نعم قال أبن عبد الله بن عباس يجي قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا قباتو مدينة وهم يسلكون بالتمر suna ba da salami ko salafi duk wanda kace ɗaya suna salafi na tamri bin tamri da dabino a sanatai shekara biyu wasu kalafa shekara uku ma faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda zai yi salafi a cikin wani abu to yayi fi kailin ma'lumin ai salafi cikin kailin mudu sananne ga irin mudun da za a auno kuma a rubuta ina so a so man tiya hamsin na riɗi kuma kalar riɗin gashi nau'in shi gashi duk kawo sabta to ka gani sannan kuma tiyar irin tiyan mu da muke amfani da ita misali in akwai tiyoyin daban to ausarta ko ce tiya wa waznin da awan nauyi ma'lumin sananne ila ajalin zuwa ga ajali ma'lumin sananne wannan kaga ya nuna shi ma ba a yin shi sasake a ga yana sayar da ka kawo ko ko a sayar da sayar da dama ta bayar na kawo a a dole ka san da za a kawo maka shi ma da ka ba salalin ya san da zai kawo kaga sai an sa ajali ma'alumi sananne tsakanin wanda ya ba da salalin da wanda aka ba salalin
حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيه وقال
فليخلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم al-imam al-bukhari kuma ya sake kawo hadisin nan da ibnu abbas hanya ta hudu hanya ta hudu mun ji hanya ta dau- ta daya ko daga wayar karba abun zurara na biyu muhammad ibn salamin al-bikandi na uku sadaqatu ibn al-fadl na uku na hudu kuma hanya ta hudu har wa yau da al-imam bukhari ya karbi wannan hadisi ta kan ali ibn abdullah al-madini علي بن عبد الله المديني شين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يجي سفيان هذا تدمو قال حدثني ابن ابي نجيه يجي ابن ابي نجيه هذا تدني وقال هيا ذو كرشفة هيا ذو كرشفة وقال أولنا الرواية يجي فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم كاغشيك مبين وزنه an ga bambanci wa'incan na da fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin akwai kuma fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin ila ajalin ma'alumin kaji bambanci shi kuma nan fi kailin ma'alumin ila ajalin ma'alumin
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نتيه عن أب- عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هكذا ما الإمام البخاري رحمه الله يا فاكر ويت ونا حديثي هنيا تبير تكن قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد شين الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير عن عبد المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم za ga digagga wai ma'ana ka kora hadisin har ka kai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam falyuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajal ma'lum cewa kaga wannan takan shi kuma takan kutai bin sa'id al-bika takan kutai bin sa'id wancan kuma takan ali ibn abdullah al-madini wancan na baya takan sadaqatu bin fadl wancan na baya shi kuma takan muhammad ibn salam al-bika wancan na farko shi kuma takan wadan abu zura to kaji na'am
حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابن ابي المجاري وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجاري حدثنا حمص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجاري قال اكتلف عبد الله بن شداد بن العادي وأبو بردة في السنة فبعثوني إلى ابن أبي أوفاء رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا ندرك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أب- أبزة فقال مثل ذلك
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حا وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة بالسلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفاء رضي الله تعالى عنه فسألته فقال إنا كنا نصرف على عهد رس- على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزاء فقال مثل ذلك الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو- أبو الوليد أبو الوليد يا من تقدموا شيني هشام بن عبد الملك الثالث هشام بن عبد الملك الثالث شين أبو الوليد قال حدثنا شعبة يجي شعبة يا من تقدموا عن ابن أبي المجالد لك ابن أبي المجالد حا riƙe wannan hanya in ƙara maka wata hanya ta daban shine tahwil sanad ko kuma hawwal sanad wa haddathana da haka kaga ya adab ma'ana aqafu riwayatin ala riwayatin wa aqafu isnadi ala isnadi wa haddathana yahya hakana ma yahya an tadannun qala haddathana wakil قال حدثنا وكيع ويتي وكيع يا بددم عن شعبة دق شعبة بن الحجاج دق محمد بن أبي المجالي سننكما يتي حدثنا حفص شيني شيني شكر إسناد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة يتي حفص بن عمر يا بددم يتي شعبة يا بددم قال أخبرني محمد يتي محمد يا بددم أو عبد الله ko yace Muhammad ibnu Abil Majali ko Abdullah ibnu Abil Majali duk yana cewa saka kaga ya kawo ku biyu yace Muhammad ibnu Abil Mujali ko Abdullah ibnu Abil Majali rawi na shakka eh a'a shi din da yake aka kawo da sunan ko da Muhammad ko da Abdullah shi mutum da yake eh auyaci أخبرني محمد أو عبد الله كاجينا شكا شن محمد بن أبي المجالد يجي مجالد يجي كوكو عبد الله بن أبي المجالد يجي كاجا سيكاو تباركيدا تباركيدا قال يجي اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد يجي عبد الله بن شداد بن الهاد سن ساباني نجي أبو بردة في السلف أشكو كنتين وأنا سلفي e shin wai ya halatta aka ce domin yin saɓanne huskar saɓanin da suka yi shi abu burda e domin huskar saɓanin da suka aka ce huskar saɓanin mutum ya ba da salami ga mutumin da yanzu abin da ka ba shi salamin bai da shi ba ƙasa bai da shi ƙasa ya halatta bai da shi ƙasa ya halatta to akan wannan ne ya ce sai suka yi saɓanin to da suka yi sabani fa ba'athu ni sai suka aika ni suka aike ni ila ibn abi awfa zuwa ga abdullahi ibn abi awfa radiyallahu ta'ala fa sa'altuhu na tambaye shi fa qala shi inna kunna haqiqan kunna mun zam nusliku ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna salafi a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna salafi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam وابي بكر وعمر ده ابو بكر ده عمر في الحنطة والشعير أتكين حنطة وكان الكما والشعير ده شعير والزبيب ده زبيب والتمر ده تمر كاغنن دي هذا إيه ده ثمر ده حبوب والتمر والزبيب ده زبيب والتمر ده تمر وسألت ابن أبزاه sai na tambayi ibnu abza fa qala mithla zalika shi ma sai ya faɗi gwargwadon abinda wato ibnu abi aufa ya faɗi daidai abinda Allah ibn abi aufa ya faɗi shi ma ibnu abza wato sai sai faɗi haka fa qala mithla zalika sai faɗi kwatankwacin abinda shi ma Allah ibn abi aufa ya faɗa kaga dai duka wannan babu salami fi waznin ma'lumin fi waznin ma'lumin أتكشف شكرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق فتحه ومكاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم har ma wanda za a ba kamar yanzu ta ɗauki wannan abin ta ba wani ita ta ci kuɗin haramun ne ta ciyar da wani haramun don haka ma malamai suka ce duk wadda ba ta da aiki sai wannan fasikanci a biya ta ita ce hanyar samun kuɗinta to bai halatta manta mutum kyauta ya karba bai halatta kwata-kwata saboda ni saboda a kudin ta haram kudin haram za ka bai halatta su karba a karba haka na ma wanda bai da kasuwanci sai riba kawai ba shi da ruwa shi kadai ne kasuwanci shi kadai ne hanyar shigarsa duk kaga tsaro na wannan kasuwanci ne duk kaga sisi na wannan kasuwanci ne zaka ce yin mutum kyauta kare karba kare ci to amma in yana da wani kasuwancin daban kuma yana wannan ko tana da wani kasuwancin daban kuma tana wannan mugun to sai aka ce to in sai mutum kyauta fa ya za a yi domin yanzu bai san shin wannan kuɗin na waccan mugunya sana'ar ne na kasuwancin da take ko ku a'a na kasuwancin da shari'a ta yadda da shi ne to sai aka ce to tunda akwai wannan malami masu warai suka ce abin da ya fi bari da malami warai ke amma kuma akwai halacci za a yi karba don babu ƙararin nuna na haramun ɗin amma masu warai a babin warai to ba a makarba wannan shi ne ita gare ta haramun ta ci kuma ta ce ta ma haramun to shi yanzu za a koma wajen rikon karen rikon karen in wanda ya halatta a riƙa ne to a yance babu komi a iya saye da shi kamar na gona ne yana tsaron gona yana gadin gona ko kuma na farauta ne yana yin farauta to sai suka ce ba komai a iya rika tun da in yi zan za a iya rika to a iya sayarwa ke amma wanda suka tafi akan mutlakar ko wani iri ne haramun ne haramun ne ko wani iri ne haramun ne ba suka ce a akwai tantancewa alkalbul mu'allam wanda aka karantar da shi yadda za a yi farauta shi shari'a ta ta aiki shi don haka da wanda zai gadin gona ya halatta da wanda zai gadin gida saboda akwai ana ba mata barayi da sauransu ya halatta tun da ya halatta a rike shi ya halatta a sirri shi